أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا شاتكوس قوة رمضان هجرة مزاء الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو ديد دريه أولى تلاتين دشدة وانده داتي دا بيار قوة بقوي miladiya shekara ta biyar. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma muna cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta hudu, a yau za mu tashi aya ta biyar wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير Allah subhanahu wa ta'ala ce wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha'a mardatillahi don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ba da misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ba don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba don saboda riya to shi kuma alqur'ani wato kitaban mutashabihan masaniya yana kawo abubuwa kishiyoyin juna ma'ana idan aka faɗi waɗanda suka aikata aiki nagari sai a faɗi waɗanda suka aikata aiki mummuna idan an ka faɗi sakamakon masu imani sai a faɗi sakamakon waɗanda ba su da imani duk lokacin da alkur'ani ya zo in ka ji ya kawo masu imani to ka jira zai kawo kafirai in ka ji ya kawo kafirai to kuma zai kawo masu imani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara sace u'iddat lil kafirina kaga wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da an kawo masu imani sai an kawo kafirai da an kawo wuta sai an kawo aljanna haka alqur'ani yake ina fata an fahimce ni wato shi yasa an ka sanya mai suna masani ga waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu misalin waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu dan riya to kuma ga misalin waɗanda sun ka ciyar da dukiyoyinsu don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke ciyar da ita yau da gobe ba sun yi kwana ɗaya ba sun kasa a'a ko da yaushe suna kokarin su taimaka suna jin bakin cikin wani aiki na alkhairi ya tashi ba su sanya nasu gudunmuwa ba duk irin aiki na alkhairi wanda ake yi siyasa na shi gudunmuwa idan za a gina masallaci zai sa nashi gudunmuwa idan za a gina makaranta zai bada nashi gudunmuwa idan za a gina kwamiti na marayu idan za a bada taimako na kwamiti na marayu zai bada nashi gudunmuwa idan za a taimaki wata mata wadda mijinta ya mutu tana rike da ƴaƴa marayi zai bada nashi gudunmuwa duk aikin alkhairi in za a je wajen wa'azi zai bada nashi gudunmuwa za a sai mota ta wajen wa'azi zai bada nashi gudunmuwa wani ɗalibi yana son kuɗin makaranta babu an ɗan biya zai bada nashi gudunmuwa ko menene aiki na alkhairi ko ina zaka iske na cikin dukiyar shi yunfiquna amwalahum wato fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar yana nuhin yau da gobe ana yi ba wai an tsaya ba amwalahum kuma dukiyoyinsu dukiya ko ba a kiranta dukiyar ka sai da sharadi guda biyu sai ka mallake ta ta zamanto taka ce shi sa Allah ce amwalahum domin ba ka ɗaukar dukiya wani kasa cikin aikin addinin musulunci ba haka an kace ai ba a'a dukiya in zaka sa taka halaliyar ka ita zaka sa sannan musulunci ba zai yarda da dukiyar ka ba sai ya zamanto ka san ka same ta cikin hanyar halal kenan don haka ganin da Allah ce amwalahum sai mun sai mun hankalci abubuwa guda biyu na farko dukiyar nan ya kasance tasu ce mallaka su ce na biyu ya kasance sun mallake ta ta hanyar halal shi yasa idan ka ɗauki dukiyar wani kai mai sadaka ko ka ba da kuɗi ka yi sadaka to ba shi kai ba kanka na kai ba tashi ce domin lada za ta kuma zuwa gare shi domin ba mallakar ka bace sannan idan ka ɗauki kuɗin haram ka sanya cikin aikin addini kuma ba zai yi ba masu gidajen giya dan sun gida masallaci a ba ruwan Allah da wannan illa Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba an gane wannan bai yiwa mutum ya ɗauki dukiya wato ta haram ya ce ya sanya cikin aikin Allah masu dukiya ta halat su ne ya kamata su sa dukiya su cikin aikin Allah amma sai suna ja da baya da baya masu kuɗin haram su ne suke kokarin su taimaka ma addini su ko masu dukiya ta halal suna kokarin su ja da baya da baya to kuma ina zance neman aljanna suna ciyar da dukiyoyin su ibtigha'a mardatillah dan neman yarda Allah ba wai dan saboda wata bukata ta duniya ba wani zai ciyar da dukiya sai saboda wata bukata ta yu yana son a ce alhaji wane yana taimaka ma addini ta yu yana son a ce wane yana mai taimakon jama'a ne mai yawan kyauta ne an gane wannan ta yi wani na son ya gina babban masallaci a ce wane ayi ya gina masallacin da duk garin nan babu masallaci irin nashi ina fata an fahimce ni a'a ba haka ake bukata ba ka taimaka ma addinin Allah don Allah ko kuma wani zai taimaka ma addini don saboda a bashi wani matsayi cikin tafiya ta addini ko ko don a ba nashi wani matsayi shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato bijiro da kira na da'awa na musulunci ga larabawa akwai kabilolin da sun sharɗanta mai idan muka taimake ka to addinin nan Allah ya bashi ƙarfiyar rinjaya muni za a bamu sannan kuma baya gare ka mu ne za mu mallaka wannan aiki an gane mu za a ba shugabanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a al'amru lillah al'amari na Allah ne yadahu haythu yasha zai aza shi inda ya ga dama sai suka ce a mu zo yanzu mu sanya dukiyoyinmu wato mu ba da rayukanmu da 'ya'yanmu sannan mu kulla alaka ta gaba tsakaninmu da larabawa tunda duk wanda ya ce ya baka mafaka maki ne ga laraba gaba ɗai yanzu mu wato mu zura ƴaƴanmu cikin halaka sannan kuma shikenan bayan an zo al'amarin nan ya ci gaba kuma shikenan sai ka zo ka ce Allah zai sanya shi daga to in haka ne mu ba za mu yadda ba sai suka bar addinin musulunci kaga wani mai kuɗi yana taimaka ma addini ne don saboda a cimma burin shi dan shi yake son a sa sekretar na kungiya ko dan shi yake son a ba wani matsayi ko ko shi da kan shi yake son a ba matsayi in dai ba a bashi inda yake son nan ba to zai da taimaka ma addini wannan yana cin da dukiyar shi ne gaban sa ba ruwan Allah da wannan ka aslan mai kuɗi bai da wani dalili da zai magana cikin tafiya addini sai in yana da ilimi malami ne in za a taro na addini a sanya shi ciki amma idan kana mai kuɗi to gefe zaka komawa in ana neman taimako ka kawo dukiyarka a ce da ita malamai masu ilimi su ne za su tsayawa su tsara tahiyya ta addini wannan kuma inda an ka san kiman malamai kuma inda addini ya ci gaba haka ne ake yi babu wani mai kuɗi a ƙasar Saudiya wanda zai zuwa ya ce ma margayi bin baz rahimahullahu ta'ala zan taimaka dukiya ta cikin aikin addini amma akwai matsayin da nake son ka bani ba wanda ke shar'anta bai wannan duk wanda zai kawo dukiya tai fi sabilillahi na malam a taimaka ma mutane sai ya karbi dukiyar nan ya sanya ta ga hannun mutanen da kamata ya bada ta amma mai kuɗi zai ce a'a to ni tahiyar nan sai an bani matsayi ko kuma ni in ba a bani matsayi ba ko ba a ba malamin da nake so matsayi kaza ba to ba zan taimaka ma addini ba to ko ka taimaka ko baka taimaka ba aikin banza ne kuma mutane ya kamata su wadatu da irin waɗannan masu kuɗi domin za su ɓata ma mutane ta cikin addini mai kuɗi yana ganin a'a kai da iliminka da karatunka sai ka kaskantar da kanka ka dawo ka bi shi ka san akwai masu kuɗi wanda suke aunawa wai Allah ya ba wani ilimi to shi kuma Allah ya ba shi kuɗi to kamata na yi a gano cewa kuɗin nan sun yi ilimi shi yasa yana bukata kullun yana fatan kada Allah ya rufa ma asiri lalura ta kai ka gidanai ka zo ka ce ka kwankwasa mai ko ka buga mai waya ka ce mai to mata ta akwance hospital batar lahiya sai ya ce to shikenan sai ka zo sai ya zo fada ta ya zaune sai cikin mutane ka sau sai ce mallan lahiya a wato wallahi kaza kaza kaza na ce to mallan babu laifi sai shi dauko sai ya baka gaban mutane sai a gani sai a ce a lalle alaji shine gaba wai shi abin da yake bukata kenan shi yasa wai bai fatan Allah ya ruha ma malami asiri sai ya zo don shi yayi mola in ka zo ka tambaye shi sai ya ce to ka komo kasa gare shi sannan kuma duk abin da za a yi shi ne za a ba umudi wai tun da shi yake ba da dukiya to shi zai gudun wanda za a yi alhali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya isa dan ya kawo kuɗi ya ce manzon Allah ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi a in ya kawo dukiya don Allah ya yi abinda muka fata a sanya ta inda Allah subhanahu wataala ya ce shikenan to amma duk lokacin da ya zamanto masu kuɗi ne za su jagorancin addini suna da son ransu suna da tinkaho nasu na gansu malamai kuma sun yarda cewa wai aikin addini ba zai tafiya ba sai tare da masu kuɗi to daga nan al'amari ya lalace shi yasa kullun sai kaga da'awa ba ta tafiya domin an dogara ga alhaji wane an dogara ga wane an dogara ga wane kai ko malami ikhlasin ka da kace Allah shi yake bada dukiya ka ki yarda sai ka yi ma'aya dubara sai ka nuna mu mai kuɗi yana gaban malamai sannan wai kake kai ne za ka samu wani abu gare shi to wallahi duk duniya kowane mai kuɗi a duniya ya sani cewa duk abin da Allah ya bashi na duniya wallahi tallahi ko ya so ko ya ƙi ƙasan malamai shike wagga ita ce gaskiya in kana da miliyar nawa ƙarƙashin malamai kake kuma malamai suna da falala a kanka domin ba a ce maka ɗan halatta ba sai da malamai suka taru suka karanta alƙur'ani sannan an ka ihe ka shi yasa ake ce ma dan halat in kuma kana so kada a ce ma dan halat ko ko iyanka ka bari kada kada a karanta alƙur'ani lokacin da za a armin uwayen su magani ko mi za a ce musu wannan dole ne mutane su gane wannan duk wani mutum wanda yake jiji da kai wallahi duk dukiyar da Allah bashi kasan malamai ke ko ya ta ko ya so wannan ka'ida ce kuma in wani malami talaka ne ya mai da kake so wallahi wani bai ma san ka a duniya ba irin su bin baz malamai ne waɗanda su ba su ma ɗauki dukiya wani abu ba don su dukiyar ma har gudun da suke yi balle haka ji tsoron in Nijar wani malami ko Najeriya ko wata ƙasa wani malami ya baka fatawa ta halal akwai mallaman da ba su ma san Allah ya ruwanka ba dukiyar da gare su ta ribanyan taka ninkin ba ninkin su za su yin fatawa ta Allah su faɗi abinda Allah subhanahu wataala ji don haka bai yiwa duk malamai su zamanto munafikai sai dai wasu su su lade su bi bayan masu kuɗi da gwamnatoci wasu kuma su zamna suna nan sai an yi fatawa da bata dace ba su fita gidan rediyo su je su faɗi abinda Allah subhanahu wataala ji to in sun ka faɗi in ana so biye da za a yi abinda abinda za a yi wa tasbitan min anfusihim sannan kuma yana tabbace a kawunansu cewa ba su yi asara ba sun ba da dukiyar nan sun yi tabbace sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada sannan kuma sun tabbatar da cewa dukiyar su su sa ta wurin banza ba sun yarda don Allah sun kai kuma sun yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai biya su ba wai ka sanya dukiyarka ba kana tunanin wai abin dan ko iske layo a samu sakamakon ta eh in nisa miliyan guda wai al'amarin nan kakani za a iran da tashin alkiyama sannan kuma ko kana san tsammanin kana shakka Allah subhanahu wataala ba zai biya ka ba tun da nan duniya Allah yake biya waɗanda duk suke taimaka ma addini Allah zai tsare musu dukiyarsu kuma Allah ya sanya musu mutunci bai yiwa mutumin da yake taimaka ma addini wala kanta a duniya ba zai taɓa yiwa ba kana taimaka ma addini da wani shaidani ya taso zai taɓa ka sai kaga Allah subhanahu wataala ya tsare ka wani barawo zai zo ya ce saci dukiyarka sai Allah ya tona mai asiri ana son a yi maka zalunci sai Allah subhanahu wataala ya tsare ka kak in dai kana taimaka ma addini amma in dai dubara ka takabbar kanka da ita to shikenan da an tashi maka wani shari sai ka iske dukiyarka gaba ita ta yi Allah ce to misalin waɗannan mutanen ka masali jannatin bi rabwa wato kamar wata gona ce ko kuma ce wata danga ko wani lambu bi rabwatin wanda yake yana saman wani dan tudu an gane wannan a wata qira'a bi rubwatin da rabwa da rubwa duka ma'anar su guda ma'ana wannan gona tana saman wani dan tudu asabaha wabilun sai ruwa masu yawa suka samu suka sauka a wannan wurin shine waɗansu malaman zaure suke ce ma makaɗi su wabe suna cewa makaɗi to mutumin yanzu in ka ce mai makaɗi sai ce menene makaɗi wanda ba ba Hausa bace a'a ruwa masu yawa su ne ake ce ma makaɗi da Hausa asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini ko kuma fa'atat uklaha dhi'faini qira'a biyu ne kana iya kai sukunul kaf sannan kuma kana iya kai ma wato kafin damma fa'atat ukulaha sai ta bada ƴaƴan itacenta wato daifaini riɓi biyu saboda mi saboda tana wuri wanda yake mai kyau ga ta saman tudu sannan kuma wato ruwa za su zo su sabka daidai abinda take bukata ba rami bane balle ruwa su zo su kwanta su hana ciyawa fita da kyau sannan kuma da sun sauka iska ba zai ko da iska ya taso kuma bai da karhin da zai wucewa da dukkan abin da sama gare ta shi yasa tana wuri madaidaici wuri wanda yake mai ni'ima wuri mai tsatse wanda za a iya samun amfani to kaga dhaifaini ta bada guda biyu idan can ana buhu goma to can za a yi buhu ashirin idan an nan ana buhu ɗari to can buhu ɗari biyu za a yi fa illam yusibha wabilun idan kuma wato ruwa mai yawa bai sauka ba fa tallun dan girgije yan ruwa kaɗan sun ishe ta sai zaman to ita ba a asara idan an samu ruwa masu yawa ta bada abinci riɓi biyu idan kuma ba a samu ruwa ba ta bada daidai irin abincin da can waccan wanda take basuwa kenan kaga waccan koda bata bayar ba ita sai ta bada rifi guda don haka wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wata'ala mai gani ne ga abin da kuke aikatawa wadansu malamai kuma suna fassara wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa kaga wato in an ce alimun masani na to ya fi karfi shi yasa malamai suke fassara da basir amma kalima ta basara shine kaga abu da idanunka amma kuma har yanzu akwai basira wanda yake kuma da zuciya ne ake ganin ta shi yasa wasu sun fassara shi da sani to malamai suna ganin fassara shi da sani yafi domin ba duk abin da aka gani ba aka san shi amma in muka ce Allah ya sani kenan Allah ya san abin da muka faɗa kaga abin da muka aikata ake gani amma abin da an ka faɗa ba a gani shi sai dai a ji shi to in muka ce ya sani kenan ko kaga ya ji shi sannan kuma idan muka ce ya sani Allah subhanahu wataala ya san abin da mun ka kudurta cikin zuciyarmu sai ya zama tuwanto shine shamil ya ga mai komai da komai amma dan mutun ya fassara da cewa Allah yana gani kuma bai yi kuskure ba domin kalmar tana iya daukar wannan ma'ana an gane wannan kenan wannan sai ya zama to Allah ya ba mu misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don neman yarda Allah ba yadda za a yi su yi asara in ikhlasin su ya kai ikhlasi sai ya zama to suna daga cikin waɗanda za a lillim kama ninkin ba ninkin idan kuma suna daga cikin waɗanda za a lillim kama ɗaya daga ɗaya zuwa ga ɗari bakwai tunda waɗanda suke ciyarwa in ka ciyar ɗai za a lullu kama daga ɗai zuwa ɗari bakwai kaga daga ɗai zuwa ɗari bakwai ɗin nan zama iya ɗauka sai zai fi guda amma wato in wabili ya same ta to kuma wallahu yudha'ifu liman yasha kaga Allah zai ribin ya musu ribi ribi Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin su ayawaddu ahadukum
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم أيود أحدكم ينزل ليدك تكينك ينا بكاتا ينا سو أن تكون له جنة من نخيل وأعناب wannan su'al ne tambaya ce Allah subhanahu wata'ala amma ma'ana hannafiyu an yi tambaya ne ɗaya daga cikin ku yana so to abinda zai zo shine zai bayyana wa idan alkhairi ne mutum yana son shi ko ba haka ba sannan kuma idan ba alkhairi bane mutum yana son sharri akan shi to kaga abinda zai zo zai nuna cewa wannan tambaya ce an kai don nafi ɗaya daga cikin ku bai son yayi asara ko ba haka ba don haka ga sai zaman tunan al-istifhamu ne bi ma'anan nafi an yi tambaya ne amma don a kore magana hakika da adam baya son asara ko akwai mai son asara in ko akwai mai son asara wani gashi daga hannu ne ba ka son shi hasara babu an fahimci wannan wato ilimin larabci malamai na balaga da kuma malamai na usulul fiqh suna nuna cewa wato larabci istifhami tambaya tana ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai har ma'ana guda talatin da hudu idan aka yi tambaya da larabci zai iya ɗaukar ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana guda talatin da hudu amma asalin abin da ka sani in za a tambaya shine a tambayi abin da ba a sani ba ko ba ka gaba in ni ce maka hal akalta ta'am shin ka ci abinci ka ce min na'am ko ka ce la ba shine asalin shi ba amma sun ka ce wa qad yakhruju an muqtadahu zahir yana yiwa a yi tambaya ta hita daga asalin abin da aka azata akan shi ya zama to za ta ba da waɗansu ma'anoni daban-daban amma kuma ya kamata mu bada misalan kaɗai daga cikinsu saboda waɗansu su gane ma'ana wato tambaya al-istifham malamai suka ce tana iya zakuwa bi ma'anar iftikhar shine saboda ayi alfahari mutumin da yake son ya alfahari sai ya tambaya misali kamar ayoyin da muka karanta a jiya Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun alaysa li mulku misra kaga ai fir'auna ya san shi yake mulkin kasar misra ko bai san da wannan ba a mutane shi ba sani ba amma yana son ya wato yayi jiji da kai ya fiddo kanshi sai ce alaysa li mulku misr kaga wannan tambaya ce wanda an kai ta alfahari sannan kuma ya kara da cewa afala tubsirun shin ko ba ku gani wannan tambaya an yi ta ne lil iftikhari wato saboda ayi alfahari an gane wannan sannan akwai lokacin da ake yi ma mutum tambaya amma don a tabbatar mai da abin ne ba wai don saboda ana son a tambaye shi bane an san da abin ne amma litaqrir saboda tabbatarwa shi ma zamu bada misali a cikin suratul shu'ara lokacin da annabi Musa alaihi salam yazo zai da'awa da yazo ma fir'auna da'awa sai fir'auna ce mai alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin alam nurabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka batun kana dan yaro karami kaga annabi Musa ya san da Fir'auna rene shi ko ko ba haka ba kuma Fir'auna ya san shi ne rene amma wai ana so a tabbatar mai as-su'alu lit-taqrir huna ai ba mu ne muka rene ka ba tabbas hakika mu ne muka rene ka an gane wannan da kyau sannan kuma akwai lokacin da za a yi ma mutum tambaya saboda a kaskantar da shi an gane wannan an yi niyya a kaskanta ka sai a yi maka tambaya ba wai don an ba a sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ce yau mai yuda'una ila nari jahannama da'a, habihin narun lati kuntum biha tukadhibun afa sihrun haza am antum la tubsirun kaga kafirai lokacin da anka tanka dake su anka tunkuda kiyaye kansu zuwa ga wutar jahannama an gane ni Allah ce za a ce musu afa sihrun haza am antum la tubsiruna shin wanga abu da kuke gani shin sihiri na koko da idanunku ne abbasu gani kaga wannan tambaya da aka maka fere ba don neman sani bane an yi ta ne dan a kaskantar da su mai son sauran bayani sai shi kuma cikin littafin balaga da cikin littafin usulul fiqh to nan ayawaddu ahadukum shin ɗaya daga cikin ku yana so an takuna lahu jannatun ya kasance yana da gona ko yana da lambu ko danga min nakhilin na dabino wa a'nabin da inabi tajiri min tahtiha al-anhar sannan kuma koramu suna gudana karkashin ta ma'ana gona ce wadda ga ƴaƴan itace sannan kuma ruwa na ni'ima suna gudana babu zancen aji tsoron yankewar ruwa kinan ni'ima ta game ta ta ko ina lahu fiha min kulli samarat yana da lahu yana yana da fiha a cikin ta min kulli samarat da dukkan ƴaƴan itace wadanda ake bukata duk abin da ake bukatar wato gona ko mu ce danga saboda wasu suna cewa danga wasu suna cewa lambu an gane ni duk abin da ake bukata a cikin wannan lambu to wannan yana da shi a cikin na ƴaƴan ce in kana son wannan akwai in kana son wannan akwai in kana son wannan akwai Allah subhanahu wataala ce wa asabahu al-kibar amma kuma sai girma ya kama shi ma'ana yan mayyanta to shi ko mutum daga lokacin da girma ya fara kama shi lalura ta fara zuwa ta rayuwa domin karfi zai ragu karfi na gani da karfi har na tunani hatta kai da karfi na ilimi zai fara ja da baya za ka iske gaɓoɓin sun hara mutum ne da akwai ƙarfi sai ka ji an ce maka lokacin da yake cikin ƙarfin shi babu wani namiji wanda yake iya karawa da shi babu wanda yake iya hanya guda da shi yanzu kuma ina abin yayi ƙasa ko ba haka ba sannan ƙarfi na tunani sai su fara jayewa sai ka ga yara sai su zamna tare da tsoho kakansu suna hira ana dariya sai a ce bari mu zo mu sha dariya wai wato hankalin shi yanzu bai san wato sanin da yamma duniya ba irin na dana ba tsohon sani ne gare shi sai a zo ana magana da shi ana dariya ce ka san kakanmu na dole mu wasa da shi ka gani sannan ilimin ma raguwa yake yi in baka yi alliya ba sai ka kai inda baka san komai ba kamar yadda Allah ce wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a to kaga girma ya kama shi walahu dhurriyyatun du'afa sannan kuma yana da dhurriya ya'ya du'afa wanda suke masu rauni babu karfi tattaka waɗanda ake ce ma yaron da ake ce ma tattaka waɗanda yau in kan mutu baka da ɗai wanda zai tsaye akan dukiyarka shi yasa babu abin da gaba mutum tsoro a rayuwa sai ta duniya ya zama to gida ne babu wanda zai gado ne akwai matsala sai kaga mutum kullun shi na fatan a samu koda cikin ƴaƴa namiji guda wanda in ya mutu shi tafiyar da al'amura don duniya rikitatta ce in ka bar ƴaƴanka babu wanda zai kula da su to shike da rarrabuwa ne za su yi sannan kuma mutanen da za su riƙon su mafi yawanci in baka yi addiya ba sai zaman to gidajen azalumai na in ka bar dukiya a yasa shi in kuma ba dukiya ka bari ba sai a rike su masu sha biyar sha shida sha bakwai to an samu mazan noma da lokaci ya kama shi yanzu ko bai da 'ya'ya sai shi gona da su magana ta kare kai kana bato a yi makaranta da 'ya'yanka shi ko ya ga mazajen da za su yi mai noma shi kenan sai ya sanya su gona su rinka yin aiki kahin 'ya'ya ne su girma an fahimci wannan da kyau hankalin shi ya tashi fa asabaha isarun sai iska mai karfi guguwa asabaha sai ya wato ya shiga wannan gona fihi narun kuma a cikin shi akwai huta kaji matsala fahtarakat sai ta koni sai an kai kakkurun kan kusu shikenan kaga mutum in ya girma yana buƙatar sauki shi yasa kullun mutum yana aiki ne cikin wato kuruciya tai lokacin da ya girma ya samu ya gyara rayuwa ta yayi asirin rayuwar shi ko ba haka ba dan bariki ana aiki ana aiki aka kai inda za a retire kaga wa asabahul kibar shi yasa yan kuɗin nan na fansho su kaɗai na haika tunani da wata uku zuwa wata uku ana bashi abin da kaɗa aljihu ko ba haka ba ana nan ana nan kowa kokari na yake yi kafin lokacin da zai kai bai iyan aiki ya tuna abin da zai yi ka gina gida kana nan kana dan samun dan yan kuɗi kana ka sai dan hili kana ginawa saboda mi saboda kafin karfin ka ya kare ka bar ka bar biyan kuɗin haya ka samu ka samu inda za ka labawa shi yasa kullun mutum abin da yake tunani kahin ya kai inda bai iya waɗansu abubuwa to ya samu ya ga ya gina kai ne shi ne abin da ake bukata amma waɗansu a'a suna aikin ƙarfi ba su tunanin gobe su gina kansu sai ka iske ɗan ko ya fito daga garinsu tun shina matashi nai yana da ƙarfi yana aiki yana samun kuɗi babu ruwa dai sai shashanci daga shan giya sai shan ƙwaya sai biyan mata duka nan ne zai ɓata rayuwa sai sai ya kai shekar ɗan shekara hamsin hamsin da biyar shi bai koma gida ba ma mutanen gida noma sannan shi kunan dukiya ta bai aikin komai ba kuma shi kenan kaga bai iya komawa gida nan ko yanzu bai iya ɗaukar buhu ƙarya ta ƙari sai dai ya koma lalace ya koma bara in an samu bara in kuma a samu baran ba a shiga sace-sace ko kuma a koma bara wato rayuwa dai ta ƙari cikin kaskanci dole na tun kana matashi kai kokari ka samu kaga abin da ka samu in ma ilimi na ka samu abin da ka samu karatu ka samu kai kokari kahin wato suna cewa doki fari doki baki yayi aiki ya wahala don saboda doki fari amma in doki baki ya huta to doki fari zai sha wahala ma'ana doki baki shine lokacin da kake cikin kurciyarka gashinka yana baki kana da wato kurciya zaka iya yin aiki to ka sha wahala saboda in ka tsufa ya kasance ka samu rayuwa mai kyau amma in ka tsaya tun kana matashi baka yi karatu ba baka je neman kuɗi ba baka yi komai ba ka gudanar da rayuwarka ta ma sha'a to in ka tsufa zaka yi tsufan banza Allah ya tsare mu wa asabaha fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kama haka ne Allah yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum tatafakkaruna dan saboda ku wa'astu dan saboda ku yi tunani kyakkyawan tunani an gane wannan da kyau kenan ko akwai wanda ga son wannan abu ya same shi kaga babu mai so kenan wannan tambaya da Allah ya babu mai so ɗaya daga cikin ku malamai sun yi sabani akan wannan misali da Allah subhanahu wataala ya buga shin wannan misali wa aka buga mashi an gane wannan sheikh uthaymeen yace da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan an buga wannan misali ne ga mutum wanda yake yana yin aiki na riya an fahimce ni mutumin da yake aikata riya shine Allah ya buga ma misali sai ce amma shi yana ganin cewa ba mai riya bane mutumin da yake ciyar da dukiya tai ba don Allah ba ko ko mutumin da yake ciyar da dukiya tai yi mutane gori to shine Allah subhanahu wataala ke nufi domin shi wanda an ka buga misali shi an ce yana da gona ya shibka gonan nan ta fito kenan mutumin da ya taimaka fi sabilillahi kamar ya shibka ne shi yake sa tsammanin ya gibi wani abu amma mutumin da yake yin riya bai ma shibka komai ba balle mi balle ma hashi tunanin shi gibi wani abu amma da yawa daga cikin malamai sun saba mishi domin mi domin na farko shine al'amal aiki Allah subhanahu wataala ke nufi kowane iri domin mi domin wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ana zaune cikin majalisa sai ya kawo wannan aya sai ya tambayi mutane yace menene fasarar wannan aya aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anab kowa daga cikin sahabbai sai yana kawo wannan shi ana wasa kwakwalwa na ilimi an gane wannan sayyidina Umar yana tambaya wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza ibnu abbas radiyallahu anhu yana nan zaune shi yana cikin wannan majalisa ina fata an fahimce ni kaga majalisa ta malamai dole ne in matashi yana da ilimi a sashi cikin majalisa ta malamai amma kuma bai dace ba a ce wannan da yana da karamcin shekaru yana da ilimi ba za a sashi cikin mutane ba wannan ba zai yiwa ba an gane wannan domin Allah na iya yi ma matashi bai wadda ku ku san da ita ba ko kuma Allah na iya mai bai wadda dole in kuna son ku amfanu da shi sai kuna tare da shi to amma yanzu abinda aka dauka a'a in dai kana matashi kana da karatu to kai makiyi ne na malamai saboda na farko suna ganin in suka sanya ka cikin su kamar zaka samu wata daukaka wanda Allah ba zai baka ita ba sannan na biyu suna ganin a'a su ne aka sani kenan amfani ne zakai da su ka dago sunanka sannan suna ganin a'a ƴaƴansu da sun ka aiwa su ne kamata a bari sai sun kai sannan su jawo su su kawo su ga jikin su an fahimci wannan ko ko a'a karamin yaro rena mutane zai yi an kasanya shi cikin mutane duk wannan ba haka nan bane magana ta ilimi babu zancen shekaru wanda ya sani da shi za a aiki wannan kuma ya taɓa faruwa ga ibnu abbas ba ma karo na farko bane a wani lokaci lokacin da sayyidina umar yake sabu sabon sakko shi cikin sahabbai waɗanda suke sun yakin badar sai suna cewa a me yasa sayyidina umar yake mun haka yana kawo wa yaro warin dan eh ibnu abbas yana warin warin dan cikin cikin majalisa alhali kuma mu ne manyan manyan sahabbai to wata rana sai sayyidina umar ya tambaya ya tambaye su menene fassara idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba so suka ce Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawali cewa zai ci nasara idan aka bashi nasara yayi tasbihi yayi istighfari kowa ya bada tashi kuma kowa mahiyunci mutane ka za su basuwa sai sai na Umar ya tambayi Ibn Abbas ya ce mai mi kake cewa ya Ibn Abbas sai yake cewa wato wa'adi ne na mutuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi domin da an bashi nasara babu abin da ya saura aikin shi ya kare sai tahiya lahira yace to ni ma abin da sani gare ta kenan an fahimci wannan da kyau kuma kaga wannan ayar ma haka abin ya sake faruwa da aka tambayi mutane mi Allah yake nufi sahabbai daga cikin su sai suka ta bada amsoshi sai ibn abbas ya ce uni ya biha al'amal abinda ake nufi aikin mai aiki sai sai na umar ya ce ni ma abinda ni fahimta ga wannan aya kenan me yasa uni ya biha al'amal wato kowane irin aiki ka aikata domin masu yin aiki don riya suna sa wa tsammanin za su tsere ma Allah munafikai da suke boye munafincin su a cikin zuciya suna ganin cewa ranar tashi alkiyama za su samu nasara mutumin da yayi riya ya bada dukiya sai ba don Allah ba yana sawa tsammanin zai samu sakamako wajen Allah sai an tashi ranar tashi alkiyama sai ya ga babu komai shi yasa kenan ba wai wanda ɗaya ya ciyar da dukiya sai ba a'a uni ya biha al'amal shi ko an ce al'amalu am ya shafi komai da komai shi yasa sai mu ce tafsirin Usaimin da yace cewa wannan misalin zai tabbata akan wanda ya gori ya tabbata amma da yace ba za a kawo misalin waɗanda suka aikata aiki na riya ba sai mu ce wato fassara ta ibnu abbas ta ce al'amal ta ga mai komai da komai kuma misali ne Allah ya basuwa shi ko misali ba a takaitar da shi ga wani dukkan wanda misalin zai iya tabbatuwa akan shi za a yi wani misali akan shi wallahu a'lam ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم كتير دقا كاوا وأبوا ما سكوا من طيبات ما كسبتم ندقا أبن دكوك سامو كوكا كيغريش ندوكيا don haka nan at-tayyibat wani lokaci tana zagowa da abin da yake tsarki tsarkakakke nan kuma jiya da ana nufin abu mai kyau domin an ce waɗansu ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wato lambuna ko suna da dangage suna kawowar dabino sai su sarkahe shi duk wanda yazo yake da bukata sai ya diba ya an gane wannan to wasu sai su ɗebo dabino da bai da kyawu su kawo ba mu sani ba kilan wannan lokaci ba su kamar karancin imani ko kuma waɗanda ba musulmi waɗanda wato munafikai ne domin munafiki bai tar da abin kware ko ba haka ba sai Allah ya kira gaba ɗaya ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin kuka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga kyakkyawawan abubuwa ma kasabtum abinda na dukiyarku asalin kasaba shine kayi abu ka kai gare shi wato abinda ka samu ta hanyar kasuwanci kasabtuhu ma'ana nayi kasuwanci na samu wannan dukiya an gane wannan wa mimma akhrajna lakum min al-ard sannan ku ciyar daga kyawawan abubuwan da muka fitar muku daga cikin ƙasa kenan ma'ana su dabino su kaza su kaza su kaza duka za su shiga ciki idan za a bayar za a bayar mai kyau in za ka fitar da in za ka yi sadaka ka yi sadaka mai kyau in za ka yi zakka ka fitar da mai kyau bai yiwuwa ka fitar da abin da wanda bai da kyau ina fata an fahimce ni sai Allah ce wala tayammamul khabitha kada ku nufaci al khabitha mummuna minhu daga cikin wannan abin da za ku ciyar ko dukiyar ku tunfiquna kuna ciyar da shi walastum bi akhidhihi amma ku ku kasance za ku karbe shi ba inda ku za a baiwa illa an tughmidu fihi face sai kun kauda kai sai ka rumta idanu kenan abin nan kai in kai an kaba shi sai ka ce an walakantar da kai ko ba haka ba amma to kai dan mi za ka ba dan uwanka musulmi in za ka ba musulmi ka bashi abu mai kyau sannan kuma in ka tuna Allah yana baka lada mai yawa kenan abu mai kyau kamata ka bayar in dai har misali kana ganin cewa lalle kai imani sakamako mai yawa za a samu kai ka bada mai kyau mana tunda ka san Allah zai limka maka linkin baninkin to dan mi kake ba mutane abin da bai da kyau ina fata an fahimce ni kamar yanzu na mutum ya tashi maka kyauta sai ya duba ya diba cikin complainai sai ya diba akwai na bara akwai na bariya ciniya sai shi dibi wanda sun kai ja da baya sai ya dauka ya tuya maka in za a ma mallan kyauta sai rigar da ta kece an yi maho sannan aka tura wa mallan tunda ya san shi bai iya sa riga mai maho amma mallan ko ko makwabci ne ko talaka za a nemi rigar da ta lalace to ita za a tura mishi ina ne kyauta take ko ko mutum sai ya sai abinci ya kasa ci sai ka ja ce kai kana so abincin nan ya ce to zo ka dauka ina fata an fahimce ni wato ma'ana sai an kai bango Allah ko ya hana wannan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi Allah ce wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid ko san cewa shi Allah subhanahu wataala ghaniyyun mawadaci na hatta da sadakar da anka ce ku yi an ce ku yi ne don ku ku samu na ranar tashi alkiyama ko kai kyauta ko baka kyauta ba Allah ba wanda zai karuwa da shi domin shi ne yake baka dukiyar tashi ce sai ya ga ma yake baka ya wadatu shi ne zai sakan ka maka hamidun Allah subhanahu wataala abin gode ma ne ko da wato kai ko baka yi ba Allah subhanahu wataala yahmaduhu ahlus samai wal ard akwai waɗanda suke nan suna bauta ma Allah ba su da wani aiki sai gode ma Allah da tasbihin Allah mala'iku kenan kanka sa tsammanin in kayi kamar wai wato godiyar da za a yi ma Allah za a bari ne a'a Allah subhanahu wataala ko kayi ko baka yi ba akwai dubban halitta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wata halitta wanda ba mutum wanda ba aljini face tana ma Allah subhanahu wataala tasbihi الشيطان يعدكم الفقر
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نعم الشيطان na Allah ya faɗi dalilin da yasa mutane suke ja da baya bayan an zaburar da ku an kwaɗaitar da ku to kuma za a gaya muku dalilin da yasa da yawa ba su taimakawa domin larabawa suna cewa idza urifa sababu batala al'ajab idan an kasan dalilin da abin da ya sababin da abin da yasa abu ya faru to shikenan sai mamaki ya tafi ko ba haka nan bane idan abu yana faruwa yana faruwa ba a san dalili ba sai ana tafiya sannu sannu sannu sannu da an zo an iske dalili sai a ce a shikenan babu babu abin nan to dan haka me yasa mutane ba su taimakawa bayan waɗannan ayoyin da dama da suke kwaɗe ta suwa bayan kuma alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala ya muna bayan kuma Allah ya nuna muna cewa wadatacce yake gare mu kuma bayan ya nuna muna cewa wannan taimakawar amfaninta gare mu zai dawo sai Allah ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shaytan shine ke tsoratar da ku da talauci asalin ya'ida wa'ada ya'idu shine yayi maka alƙawari amma na ana nufin tsoratar da ku shike yi mafi yawancin mutane da suke jin tsoron taimakawa ba don kuma bari don talauci kaga mutum da miliyar goma yana tsoron talauci mutum da miliyar ashirin yana tsoron talauci mai miliyon ɗari yana tsoron talauci talaka mai jikka ɗari uku wato ya sai wadatattar zuciyar daga masu kuɗin yanzu mai kuɗin yanzu sai ka iske ne ba a ci abincin kwarai bai iya sai mata ne sutura ta kwarai babu wani aikin alkhairi wanda yake yi amma sai ka iske mutumin da adda jallin jikka ɗari biyar gidan shi a ci mai kyau a sha mai kyau kuma an tashi aikin addini kuma ya taimaka amma masu hali kullum sai suna zumbulewa sai suna ja da baya kullum an ka tashi aikin taimako kai wani in ka ga dan wani mai kuɗi wallahi sai kai mamaki a duniya wallahi baka so shi a yi shi amma sai ka ji an ce maka yana da kwantin bloke shekara goma kullum zuba kuɗi na kai amma ga iya ne nan daga dan kwaya sai dan shorisho sai barawo sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza babu wani dan shi wanda adda tarbiyya ta kwarai sannan babu dan shi wanda ya kama wata sana'a ta gari lalatacce kenan saboda mi saboda ash-shaytanu ya'idukum al-faqr kullun shaytan yana cewa in ka cire dukiya ka talaucewa za kai wannan shi yasa da yawan mutane suna ja da baya wa ya'murukum bil fahsha sannan kuma yana umurta ku da alfasha ba kana jin tsoron ka sa jikka 100 cikin aikin addini amma ba ka jin tsoron ka sa miliyon guda cikin shashanci ko ba haka ba yanzu ga musabakoki na an bude Niger gaba dai yan kwallon Nijar akwai lokacin da an ka cikin kuɗin yan Nijar an ka ce duk wanda ya kira sai an fi da wani abu cikin kuɗi an ka haɗa musu kuɗi sun kai miliyar biyu ko ba haka ba ba su zo da kofi ba kuma ba su zo mu da komai ba haka na an ka wace ki ko ba haka ba amma ga musabakokin alkur'ani duka musabakokin nan da an haɗa musu miliyan hamsin sun zan musabaka kaf duk waɗanda ake yi Nijar a hidda a ce musabaka goma ne a yi miliyan biyar biyar biyar biyar biyar kowace musabaka an ka bata miliyan biyar insha Allah ta'ala musabakan nan za ta yi kyawun kallo ko ba haka ba amma miliyan hamsin an hidda su ya za mu gama miliyar biyu da miliyan hamsin a shaitanu ya idukumul fakar in za ka aikin alkhairi zai ce maka tobanna ce talauci za a yi bari taimakawa kaza amma wa ya murkun bil fahsha in za a sa miliyan ɗari cikin aikin shashanci mutum bai jin tsoro matarka ta zo tana son dala ɗari ka ce babu ɗanka bai da lafiya za a kai shi likita ka ce babu kuɗi jika biyar sai wanka wanda ga jin ciwo ya hita jika biyar ya basu a kai shi amma sai wata ta turo gabdi ko karuwa ko budurwarka ko wadda kake so aure sai ta gamo da baci ta ce ku je wajen dan iskan can ko shegin can ku amso min jika 50 kuma sai ya bada su in ya aiko jika 45 sai gaba gare tana watsa su ko ta ce amai da mai ne ba ta su sai ya cika jika 50 in babu 50 kin nan kuɗi suna banki sai ce ma aboki ne ba ni jika biyar nan sai ya cika su jika 50 ya tura mata sannan ya je banki ya dauko ya biya mutane idan uba ne mahaifi ne yana son jika biyar bai da su mahaifiya ta in tana son jika biyar babu ko ba haka ba sai ce mata babu kuɗi amma da ya sha kwana aboki ne ce mai jika biyar nake so yana bashi ita to da abokinka da mahaifinka wane ne gaba da matarka da karuwa da gabdi wane ne gaba da aikin musabaka da aikin shashanci da kwallo da balo wanne ne gaba kaga ba yadda za a yi a kamanta su kuma duk wanda ke wannan aikin idan kai mai tambaya kace to yanzu abin da za a yi da yanzu wanda ya ba 'yan kokowa mota ko ba haka ba da wanda ya ba mawaka mota Allah shi tayar da shi tsakiyar waɗanda mutane na tashi alƙiyami mi zai cewa eh sai ka ce ka gane ka kai ashe makina kake ko ba haka zai cewa ba a to sai mu ce wanda ya ba hafizin alqur'ani mota Allah ya tayar da shi da sura na tashi alƙiyami mi zai cewa to dan mi ka san abin da kake mutanen nan baka son Allah ta tafi ranar tashi alkiyama baka son Allah ya tayar da kai cikin su ranar tashi alkiyama ko kai ka taimaka musu abin tambaya anan kenan duk mai kuɗi kowane ne hatta da ma'aikatan gwamnati kaf duk wanda yake taimaka ma danka kowa kace mai Allah ya tayar da kai tare da su ranar tashi alkiyama Allah ya tayar da kai tare da mawaka ranar tashi alkiyama sai ka ce a bai bai wata haka nan to baka wata haka kake taimaka musu mi kake nufi kenan kana nufin kenan yanzu shi Allah subhanahu wataala waɗanda sun ka taimaka ma mawaka da ƴan kokowa su zai tasuwa tare da hafizan alqur'ani su ko waɗanda suka taimaka ma hafizan alqur'ani su ne Allah subhanahu wataala zai tasuwa tsakiyar masu waka da kokowa haka Allah zai yi Allah ba zai taɓa yin wannan ba kai da kanka ka san an ci ma an yi haka nan ka san an yi zalunci to ko in ka san ga abin da ya kamata ai ga abin da ya kamata ka aikata Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ألا ينامك القول مغفرة وتغافر منه دقا وجنش تمسمى وفضلا كما دفللا الله سبحانه وتعالى زي كارمك ننكم بنكم Allah subhanahu ta'ala shi adda dukiyar kuma yayi alƙawarin duk mai ciyarwa Allah subhanahu ta'ala zai ƙara mishi dukiya dai in dai kana taimako fi sabilillahi da ikhlasi jarabawa za ta iya zuwa amma Allah subhanahu ta'ala zai taimake ka duk halin da ka shiga wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai yalwar falala ne mai yalwata dukiya ne alimun kuma Allah masani na wanda ya ciyar don shi da kuma wanda bai ciyar don shi ba yu'til hikmata man yasha yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira وما يذكر إلا أولو الألباب الله يؤتي الحكمة من يشاء الله yana bada hikma ga wanda ya ga dama an yi ma wannan hikma fassarori daban-daban wasu hikma sun dauke ta shine iya magana da iya bayani ka tashi kai bayani wato tsakankanin mutane ko ba haka ba waɗansu kuma suka fassara al-hikmata shine ilmi an fahimce ni amma fassara ta da ilmi bai yi ba dole sai an ce yu'til hikmata man yasha Allah yana bada ilimi mai amfani wanda ake aiki da shi ga wanda ya so domin ilimi in babu aiki da shi ya zan aikin banza sannan mu da Hausa na muke cewa wani akwai hikima gare dan mutun ya iya zance in dai bai san addini ba to zancen shi da banza na dole sai an dauko duk maganar da ya faɗa an duba in ta dace da abinda Allah ya ce ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ba haka ba in ba haka nan ko sai mu ce duk mawakan mu na Hausa suna da hikima ko ba haka nan bane sai a ce mawaki kaza akwai hikima gare shi mawaki kaza akwai hikima gare shi hikimar nan tashi ba hikima bace sai an auna a auna a gani shin ta dace da abinda Allah ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ta saba musu ba hikima bace shirme ce ko ba haka nan bane to dan haka hikima dai a takaice shine ilimi mai amfani wanda kuma ake aiki da shi domin dan kana malami baka aiki da iliminka to wannan ba hikima bace malaman da ba su aiki da iliminsu ma Allah ya kamanta su da karnai a wani wuri kuma Allah ya kamanta su da jakkai watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب kaga malami ne amma Allah ce misalin shi kamar misalin kare ka ko kada an yi zancen kare kaga babu zancen alkhairi ko ba haka ba eh malaman bani Isra'il Allah ce masalul ladina hummilu tawrata ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا sannan inda ya zaman to zance ne za a yi kawai a yi ta surutu aikin banza ne inda babu aiki mutane sun iya magana ko ba haka nan bane wani in ka zo ka aje shi ya kama maka surutu sai ka tsaye kana kallon shi amma da an ce wajen aiki aikin banza gagayun mu nan sun iya magana sun iya tsara faransai amma an ka tai gona ko kuya guda bai kai sai ga yayi maka kwana ga 'yan siyasan munan sun iya magana su ɗaukan maka alkawali su yi maka magana su tsara maka ita cak ko ba haka ba amma sai ka iske su ko sallah ba su yi wani bai ma sallah to ina hikima take ha in yi maka alkawali ɗari in an yi sa'a ya cika guda sauran kuma duk so daga sun ce to wannan an hikima mutumin da adda ilimin da zai ma mutane ƙarya shi adda hikima ina hikima take ai wallahi da kai mutum goma alkawali ka saba musu wallahi karar kai mu mutum guda alƙawli ka gyara mishi to wannan shine hikima domin mi domin za a ga kyawun aikin ka to wannan shine matsalar mu yanzu turawa da suka ci gaba sun ka tsere muna babu ruwan su da wani surutu ka tayi kasashen turawa ka gani fadodi da ake azawa na tsegumi nan kasashen mu a turai babu su babu wani wanda adda lokacin wani wani bai ma san abin da kake yi ba shi na can cikin harkoki ne in ka ji an ce an san wane na da kaza wane na da kaza to akwai karamci inda masu kuɗi suka yawa ba a matsayawa ana lissafa wane na da kuɗi wane da kuɗi wane da kuɗi an gane wannan sannan surutu ba shi ne ake bukata ba yau ka ka duba duk shugaban ƙasa na duniya in ka ga ya cika yawan zance ya cika yawan magana to ƙasa ta babu aiki ka ka duba ka gani shugaban ƙasar amurka yana da wahala ya yi magana ta minti talatin a sati da wuya magana da zai yi ta minti talatin yana da wahala kullum da ya zo minti biyar na yake magana kana gani ana gwado su a ƙasashen duniya da sun zo minti biyar suke magana sun tafi magana ta jawabi wadda za a yi ma 'yan ƙasa mai ma'ana ita ce ake yin minti goma minti goma shabir minti talatin amma munan shugaban ƙasa in ya fara magana sai an kai awa biyar kowa ya zo ana magana amma kuma da an tashi lissahi an ka tashi muna sharri tun da sai a ce duk duniya muna an da baya to dilimu ya kai mu Allah ya kyauta wa man yu'tal hikmata Allah ce duk wanda an ka bashi hikma wato an ka bashi ilimi mai amfani sannan kuma aka ba shi damar da ya aiki faqad utiya khairan kathira Allah ce an bashi alkhairi mai yawa hakika duk mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma yake aiki da ilimin shi gurgurdon abin da Allah ya sanar da shi to wannan an bashi alkhairi mai yawa domin shine zai samu babbar rabo ranar tashin alkiyama wasu malamai suka ce yu'tal yu'til hikmata man yasha nan an kawo shi da siga ce ta fa'il Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama amma sai ya canza bai ce wa man yu'til hikmata ba sai ce wa man yu'tal hikmata akwai bambanci tsakanin fi'ili wanda yake mabni lil fa'il da kuma mabni lil majhuli koko ala ma lam yusammi fa'iluhu kamar yadda Usaimin ya ce kamar in an ce wa man yu'tal hikmata nan an ce wanda aka ba nan ko an ce yana bayarwa to me yasa an ka ce yu'til hikmata man yasha yana ba da hikma ga wanda ya ga dama me yasa bai ce wa man yu'til hikmata ba duk wanda Allah ya bashi hikma sai ce wa man yu'tal hikmata duk wanda an ka bashi hikma malamai suka ce bainahuma umumun khusus in an ce yu'ti an kawo fa'ili amma an ce wa man yu'ta wanda aka ba ya zamanto am ko wace irin hikima ce gaba ɗaya ta shigo wannan ciki domin hikima kala biyu ce ilimi kala biyu ne akwai ilimi wanda yake Allah subhanahu wata'ala kamar haske ne wanda Allah yake sanyawa cikin zuciyar dan adam an gane wannan sannan kuma akwai ilimi wanda yau da gobe ake samun shi kaga misali ya eh, dan adam Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimin ya so kanshi ko ba haka nan bane ko akwai wanda ga so musiba ta same shi kaga wannan abu yana cikin dan adam Allah ya sanya mu dan adam ilimi na son dukiya kowa yana son dukiya son yaya kana da wannan ilimi waye koya ma babu haka ilimin ya zo maka amma kuma akwai ilimi wanda yake muktasab ne sai an same shi zaka zo kasuwa sai ka aza kasuwanci wanga yazo ya dauki bashi bai mai roba in ya dawo sai ka gane a to shikenan in ya dawo sai ka gane cewa wanda ya ce a bashi bashi bai dace a bashi bashi ba sai ka ce to bani bayarwa kaga ya koya maka wani wani yazo ya amshi dala 40 gare ka bai maido ba ya koya maka yadda akai wasu kaya ka saya su lalace sai ka samu experience to wannan shi ake cewa experience ilimi ne wanda yau da gobe ake samu shi an gane wannan mutumin da zai je makaranta yau a fara alif ba ta sa ka gani ana koyo yau ya kai kawaidi ya kai ahalari ya kai ishmawi ya kai iziya ya kai risala yayi littattafai da dama sai kaga ya zan babban malami littafin da ma bai taba karantawa ba sai ka iske zai iya karanta suwa saboda yau da gobe ya samu al-ilmul muktasab to wannan hikma kenan wato hikma nan Allah yayi umumin ta saboda ta kasu gida biyu akwai wadda kai tsaye wani da ka gani ka san baiwa ce Allah ya mai bai je wajen wani koya ba amma Allah ya bashi ilimi mai yawa koko shekarun shi da wato wahalar da yayi ba ta kai a ce ya samu wannan abin ba domin waɗansu sun fi shi jimawa sannan kuma sun fi shi yin wahala cikin wannan abin amma Allah ya bashi ya bashi to amma waɗansu kuma cikin experience yau da gobe yau da gobe sai ka ji ya ce maka shekara 30 ai ba wasa bane ma'ana ko da ilimin bai zo min ba cikin yau da gobe yau da gobe har na gano da al'amuran suke tafiya wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira da wannan ne malamai suka ce babu abin da ya kai ilimi daraja inda ana aiki da shi an gane wannan domin Allah shi da kanshi yace ya ba wanda ya ba ilimi mai amfani alkhairi mai yawa kaga ko duk abin da Allah ya ce yana da yawa to hakikatan wannan abin yana da yawa an gane wannan duk wata ni'ima wadda za a yi ma wani ba a ce mata mai yawa sai a ce an baka dukiya an baka kaza an baka kaza an baka mulki amma wanda Allah ba ilimi ya ce faqad utiya khairan kaseera Allah ya bashi alkhairi alkhairi mai yawa shi yasa da zaka tuna wannan aya in kana da ilimi ko baka da kodala sai ka ji wato kana da alkhairi mai yawa tare da kai sai kai wato sai ka ji bakin cikin naka yaron wama yadhakkaru ba kowa yake wa astuwa ba ba kowa yake gane ayoyin Allah subhanahu wataala ba illa ulul albab sai ma abuta hankulla waɗanda hankalinsu ya amfane su amma duk mutumin da ake karanta mai ayoyin Allah ya mayar da su ko ya yi musu karan tsaye ko ya ce sai ya gyara to wannan mutumin bai da cikakken hankali wa ma anfaqtum min nafaqa
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allah fa inna Allah ya'lamu وما للظالمين من أنصار har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana zancen ciyarwa ya ku musulmi ku dubi waɗannan ayoyi kullum Allah yana cewa a ciyar a ciyar a ciyar a taimaka a taimaka domin wannan shine musulunci idan ya zamanto musulmi ba su taimaka ma juna shin mi kuke nufi ya za a yi addini ya ci gaba sannan shin ya za a yi mu so junan mu babu taimako ya za a yi kaga mutum yana da dukiya ya kasa taimaka ma hakka yin fatan wannan mutumin dukiya sai ta ci gaba wannan yana daga cikin abin da ke sa mutane suna bakin cikin masu hali kai baka taimakawa kana da cikin fami ana neman ka taimaka kakiya shi yasa wani dan uwanka an ka ce sai ce ka ni na ruwana da dukiya sai ni in ba Allah ya sama dukiya sai ta kone ko ba haka ba amma bai dace ba kai mutum fatan dukiya sai ta kone ba na ce haka nan ba fa a'a wato dabi'a ce ta mutane Allah ya baka kaki taimakawa mi zai sawo mutane su kijin bakin cikin ka sannan mi zai sa wa ɗanka wanda ka haifa ya ji bakin cikinka kana da iya kana da dukiya ka ki taimaka musu shi yasa sai ka ji wani ya ce maɓa ne wallahi sai na kashe ka sai ga ya fara makarkata sai ya je ya kirai ajan sai kirai ko ya je ya kirai yau police sai ko gendarmerie ce wai ɗani ya ce zai kashe shi sai a ce a ɗaure shi a ɗaure shi ko an ɗaure shi da duk ya samu sa'a sai ya kashe ka sai ka ji uba ya ce a wai ni in ta in yi wahala ai ni uba na bai bani kuɗi ba noma na ni ni samu kuɗi to da uban ka ya barka kai noma ka samu kuɗi sai an ka ce maka kai in ka samu dukiya ɗanka sai sun yi noma me amfanin dukiyar ka ƴaƴanka da matanka ba su ji daɗin ta ba in wani ya sha wahala yanzu misali malami don ya je ƙasa arba'in ko ƙasa talatin ko ya yawon neman ilimi Allah ya bashi ilimi sai ya ce maɗiya ne su ma sai sun fita duk garuruwan da ya zo sun zo sun neman ilimi sannan samu karatu Allah ya baka dukiya kace ba za ka taimaka ma ƴanka ba ba za ka ba su sana'a ba saboda kai kayan noma kace su sun yi noma wace ka'ida ta tace haka nan wani na ce maka duk in wani ya wahala wani sai ya wahala wanda Allah ya kaddarto ma wahala shi na yake wahala kai Allah ya kaddarta sai kayan noma kai noma su ko an aihe su cikin wadata a koya musu yadda ake neman kuɗi ka shiga mota ta miliyan hamsin ka ce musu su su yawo kasa dole so kashe ka dole na don mi don suna da haƙƙi cikin dukiyar nan taka ka taimaka musu haka Allah ya ce da ƴaƴanka zaka farawa makwabcinka baka taimaka mai ba dan mi ya za a yi mutane suna ganin ka da dukiya kuma baka taimaka musu kuma su yi farin cikin a taimaka musu shi yasa Allah ce a taimaka da za mu taimaki juna wallahi da matsala ta rage ta kare babu mai fa babu mai fatan dukiya wani ta kare amma tunda ba mu taimako kullum muna nan mun zura maka hirra idanu su su taimakon addini tunda idan musulmi suka ce sun ki taimaka ma addini to wasu ke jira su taimaka ma addini kafirai ko kuma kafirai ba to wa muke jira sai kusa mun gani dukiyanmu da ba za mu sanya ta cikin aikin addini ba wane na muka jiran ya zo ya taimaka mu addini jiran kaka yi a ɗauko kuɗi da white house ta america a zo a kawo a ce ai musabaka nijar shi kake jira koko ko jiran kake yi kiristocin nijar suna za su haɗa kuɗi su su kai su ce ai musabaka a nijar kowa kake jira da ba ka sanya dukiyarka cikin aikin addinin allah wa ma anfaqtum min nafaqatin allah ce duk abin da kun ka ciyar min nafaqatin na ciyarwa aw nazartum min nadrin koko abinda kuka yi alwashi na alwashi fa inna Allah ya'lamu Allah subhanahu wataala ya san shi abinda ake cewa alwashi shine ka wajabta ma kanka abinda Allah bai wajabta maka ba an gane wannan shine mutum misali ya ce in Allah ya bani ɗa misali haihuwa misali mutumin da bai da ya ce na yi ma Allah alƙawalin zan yi azumi na kwana goma to shi ne ake cima albashi ko abin da ya kama da hakan ka kaga yin azumi na kwana goma in ba ramadan babu abin da wajibi akan ka amma ka ce in Allah ya baka zaka yi to da Allah ya baka kai ya zama to wajibi gare ka shi yasa ma wato hadisai sun yi hali mutum shirin kayan albashi domin kamar ka zamanto marowaci kenan kai baka yi ma Allah da'a sai Allah ya bai maka bukata an gane wannan sannan duk mutumin da yayi alwashi zai yi ma Allah da'a to dole na yi ma Allah da'a an gane wannan in ka ce Allah in ka bani back tallakon Allah in ka bani back nayi alƙawarin zan yanka rago to sai ka yanka ragon nan amma in ka yanka ragon nan don Allah ka ayi rawa da shi ba na rawa bane an rarraba mu fuqara'u an fahimci wannan amma duk wanda yayi rantsu yayi alwashin cewa sai ya saba ma Allah kada ya saba ma Allah duk wanda yace in Allah ya bashi bak sai ya sha giya to don Allah ka sha giyan nan babu wani abu kuma wanda zai yi rowa ce wato manzo Allah sallallahu alaihi cewa kamar marowaci ne Allah yake fitar da dukiya ta ta hanyar mi ta hanyar alwashi yace in Allah ya bani kaza sai nayi kaza a'a kai ma Allah ba wai sai ka jira in Allah ya baka kaza ko ya baka kaza ba shi yasa malamai suke kawo wata kissa mai ban dariya a babi na annazar suke cewa akwai wani mutum wanda ya yi Allah alkawali jaki gare shi to jakin nan nashi bai da lafiya jakin yana kokarin mutuwa shikenan sai alwashi yace yayi ma Allah alkawali idan Allah subhanahu wataala ya ba jakin shi lafiya to zai yi azumi na kwana uku shikenan ana tafiya ana tafiya sannu sannu ko sai Allah ya ba jaki lafiya sai jaki ya miƙe sal sai ya azumi na kwana daya yayi azumi na kwana biyu yayi azumi na kwana uku shikenan ko ai magana ta kare ko gobe ko da ya tashi zai sallar subahin sai iske jaki ya mutu sai ce a to haka na an kai yace to insha Allah sai na hidda uku cikin watan Ramadan eh sai ya hidda uku cikin watan Ramadan tunda dai Allah sai da ya bari ya azumin kwana uku sannan kashi zaki don haka cikin Ramadan uku na farkon lamba da su ba sai ya hidda adinai wa ma lil zalimin min Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu Allah ya san shi zai sakanka wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da wanda zai taimako su duk wanda yake azzalumi to Allah subhanahu wataala ba zai taimake shi ba an gane wannan sai ai hattara in an ce Allah ba zai taimake azzalumai ba ba wai karon farko ba tana yiwa farko a ga cewa akwai nasara amma babu nasara kun ga ranar da an kai yakin Uhud daga farko karshe kaga musulmi sun samu matsala ko ba haka ba eh amma kuma Allah subhanahu wataala yayi wannan waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin da aka yi wannan don a tace masu imani kaga akwai hikima sannan kuma don saboda a halakar da kafirai domin wannan zai sa su ga cewa sun fi karfin musulunci su je su ce su yaƙi musu Allah subhanahu wataala halakar da su an gane wannan da kyau kenan da an ka ce Allah ba zai taimaki azzalumai ba ba wai ana yin ba za su sun akwai nasara wadda a zahiri nasara ce amma a batsininta ba nasara ba ce sannan da wannan aya malamai suka kafa hujja cewa duk mutumin da ya zalunce ka to in yayi maka addu'a Allah ba zai karba ba an gane wannan kun san uwaye suna da wani abu da ake cewa durwaji veto kujera hawan naki tunda su su sun ka aihida sai ya zamanto duk abin da suke so shine zai yi to idan yaron bai aikata ba sai su ce za mu yi maka addu'a za mu tsine maka za mu yi maka kaza to idan ya zamanto yaron nan ba shine ya cuce ka ba to ko ka tsine mai Allah ba zai karba ba don wa malil zalimin min ansa kai ne ka zalunce shi to dan me za ka mishi addu'a an gane wannan da kyau sannan kuma muna kira ga iyaye da wannan dama kada mutum ya rinka yi ma ƴaƴa ne mugunya addu'a domin duk yadda suka lalace iyanka na za a cewa in tubdu sadaqat
in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير
in tubudu sadaqat ha in kun ka bayyana sadakokin ku ma'ana kun ka bada su a bayyane fa ni'mahi Allah subhanahu wataala ce ma dalla da wannan sadakar da kuka yi in dai ba don riyana ba Allah subhanahu wataala zai ba ku lada amma wa in tukhfuha idan kuka boye wannan sadaka taku wa tu'tuha al-fuqara kuka bayar da ita ga talakawa kaga nan Allah bai ce kuka bayar da ita ga mawadata ba an gane wannan shi yasa wadanda suka ce idan mawadaci zaka ba ya halatta mawadaci shi mawadaci kyauta gaban mutane to sai mi amma talakawa wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku kenan saboda mi saboda sadakar da aka yi boye ka yi samun ikhlasi ka yi don Allah babu wani wanda ya gani balle ya yaba ka sannan kuma shi wanda aka yi ma ya yi samun suturtawa ba sai ka yi mai ba balle ka tona mai asiri gaban mutane wani bai yi maka kyauta inda ba gaban mutane ba ya yi son ya yi ma gaban mutane a gani saboda gobe in ma wani abu kace ce ba nan mutane suna shaida ni maka kaza shi ko da ba abin da yake so kenan an gane wannan kenan wa in tukhfuha idan kuka boye ta wa tu'tuha al-fuqaraa kuka bayar da ita ga talakawa wadanda Allah ya ce a ba fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum a wata qira'a wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum in an ce wa yukaffiru Allah zai kankare muku in kuma an ce wa nukaffiru kamar Allah yana magana ne uslubul azma za mu kankare muku sannan kuma wa yukaffiru a wata qira'a a wata qira'a wa nukaffir ko wa yukaffir sai zamanto an yi mara'un sukuni to idan ya zamanto wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wannan wawun ta zamanto an yi atsufi ne akan jumla ismiya domin fa huwa khairul lakum jumla ce ismiya sai zamanto wa yukaffir ko ya zamanto isti'nafi ko ko ya zamanto ma'atufun ne alal jumla ismiya amma da anka ce wa yukaffir an kai sukuni sai ya zamanto wato wanka jumla fa huwa khairul lakum ita ce al-jawabu sharti shi ko jawabu sharti in dai fi'ili mudari'i ne fil asli zai zamanto mi zai zamanto majzumi sai zamanto ma'atufun ne alal jumla duk da yake waccan ismiya ce to amma wannan da ta zamanto fi'ili dole sai aka bi irin yadda aka bi da waccan sai zamanto wa yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah subhanahu wata'ala zai kankare muku min sayyi'atikum daga wato munanan ayyukanku da kuka aikata ko kuma min sayyi'atikum munanan ayyukanku gaba daya wannan min wadansu suna fassara ta da tab'idiyya daga ciki an gane ni ko kuma Allah zai gafarta muku gaba daya in mun dauke ta min bayaniya ce kenan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah yana gafarta muku zunubanku gaba daya sai ta zama to bayanin abin da za a gafarta muku amma in mun ka dauke ta tab'idiyya kenan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah yana kankare muku daga cikin zunubanku wannan kuma malamai suka ce sabanin halin mutum wanda ya tuba tuba na gaskiya gaba dai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a an gane wannan wanda kuma ya tuba cikin saban da yake yi ya bar shan giya amma yana wadansu abubuwa sai zaman to min sayyi'atikum daga cikin zunubanku ko kuma wanda yake kyauta wanda take ƴar kaɗan sai zaman to za a yafe mai daidai kyauta sai wanda yake yawan kyauta mai yawa kowane fanni yana basuwa Allah subhanahu wataala sai ya kankare mishi zunubansu shi yasa ake cewa sadaka wato tana kankare zunubai Allah subhanahu wataala kana bayarwa ya baka da kuma ya kankare ma zunubi banda Allah yake yin wannan wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ko ko mai bada labari ne ga abinda kuke aikatawa nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kusure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah rahmu sai kai muna addu'a sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين تفرس صدور اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين